إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ومن غضب العزيز الجبار عباد الله اتقوا الله واعلموا أن للحج مواقيت زمانية ومكانية أما المواقيت الزمانية وهي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها وقد ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب فهذه الآية نص صريح على أن للحج أوقاتا منصوصة لا يحل الإحرام به إلا في أشهر الحج وقد قال الله تبارك وتعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعدكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم فإن أحرم الإنسان بالحج قبل أشهره فلا يصح الحج منه وأشهر الحج هي شوال وذو القادة وذو الحجة هذا هو القول الصحيح من أقوال العلماء التي ذكروها حول أشهر الحج ثانيا المواقيت المكانية أما المواقيت المكانية فهي, الأو... فهي الأماكن التي وقتها الشرع أي حددها لكل من يريد الحج أو العمرة ولا يجوز له أن يتجاوزها إن كان قاصدا للحج والعمرة دون أن يحرم منها وهذه المواقيت لكل من مر بها قاصدا للنسك سواء كان من أهل تلك الجهات أو لم يكن وهذه المواقيت هي كالآتي الأول ذو الحليفة وهو لأهل المدينة وهو المعروف الآن بأبيار علي أو آبار علي ثانيا الجحفة وهي لأهل الشام ومصر والمغرب وهي قريبة من رابط التي جعلت الآن الميقات ثالثا قرن المنازل قرن المنازل هذا لأهل نجد وهي المعروفة الآن بوادي السيل رابعا يا لملم وهو لأهل اليمن هذه المواقيت الأربعة متفق عليها بين العلماء لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد القرن ولأهل اليمن يلملم قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة ومن كان دونهن فإنه يحرم من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منها الميقات الخامس الذي اختلف فيه والصحيح أنه ميقات لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا الميقات هو ميقات ذات عرق لأهل النجد أو لأهل العراق والمشرق لقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق فهذه هي المواقيت الزمانية والمكانية فلا يصح الحج إلا إذا مر الإنسان بشيء منها أن ينوي ويحرم بالحج أو الأمرة وكذلك أشهر الحج لا يجوز للإنسان أن يحرم بحج أو أمرة إلا في هذه الأشهر عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله عباد الله يذكركم واشكروا على آلائه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم للملك والملكوت الواحد الصمد البرد المهيمن مبدي الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن من كان بطريق لا يمر بشيء من هذه المواقيت فإنه يحرم إذا حاذى أقربها منه فإذا علم أنه حاذى أقربها منه فإنه يحرم منه ومن كان في طائرة فإنه يحرم إذا حاد الميقات وكان فوقه ويكون متأهبا قبل الإحرام بأن يلبس ثياب الإحرام قبل حذو الميقات أو قبل محاذاة الميقات فإذا حاذاه نوى الإحرام في الحال لا أن يؤخره إلى أن يهبط هذا خطأ يفعله كثير من الحجاج نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وإنسانه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم فرج همنا ونفس كربنا وقض عنا ديوننا يا رب العالمين اللهم إنا على طاعتك يا أكرم الأكرمين اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالمجرمين اللهم عليك بأعدائنا أعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم ارفع راية الإسلام واخفض راية الكفر والشرك يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ɗanwa musulmi a musani cewa aikin hajji yana da miƙatoci guda biyu yana da miƙati na lokaci kuma yana da miƙati na wuri miƙati na lokaci su ne lokuta waɗanda aikin hajji bai halitta a yi shi ba dole sai cikinsu su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin faɗashi alhajju ashurun ma'lumat wato aikin hajji watanni ne sanannu ba man fara ba fihin alhajja duk wanda ya niyya aikin hajji a cikinsu fala rafata to babu muguwan magana babu magana gamsi ko ta batsa ko magana mai tada sha'awa kuma babu fasikanci babu kauce ma hanyar Allah subhanahu wataala saboda ya zan babban mutum da Allah ya azurta shi da tafiya ya sabce wannan farilla da Allah subhanahu wataala ya dora mishi kuma babu jayayya a wurin aikin haji babu gardama ba za a zo a yi takardar da mu ba waɗanda ba su da kai ba su da gindi ba waɗanda ba su da alaka da wannan aikin hajjin ba kawai a zo a yi ta maganganu kun baro ƙasar ku ku zo kuna magana kan ƙasar ku a ina a wurin ibada wanda ya kamata a ce kun mai da hankalin ku ku ta roƙon Allah subhanahu wataala ya biya bukatun ku da na iyalan ku da na dangin ku da na ƴan uwan ku da na ƙasar ku gaba ɗaya a kun tsaya shedan ya ɗauke muku hankali da iske mutane a cikin runguna na mina ana ta rigingimu ana ta hirar banza da wahi to Allah ta'ala ya ce duk wanda ya shiga cikin ibada ta aikin hajji ba shi ba waɗannan abubuwa Allah ya ce wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah duk abinda kuka aikata na alheri Allah ya san shi wa tazawwadu Allah ta'ala ya ce kai mutane ku yi guzuri amma ku sani fa inna khairaz zadi at-taqwa lalle mafificin alheri mafificin wato guzuri na alkhairi shine tsoron Allah subhanahu wataala mana guziri ne za ka yi na tsoron Allah domin ka ta lahira domin kai matafiyi ne ba firu ilallah Allah ya ce mutane ku ruga da gudu wurin Allah subhanahu wataala to ka samu guziri na tsoron Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce wattaquni Allah ya ce ku kiyaye ni ku ji tsoro na ku gudu kata ya uli lalbab Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda suke da hankali kaga Allah subhanahu wataala a cikin wannan aya mai girma Allah ta'ala yana bayyana mana cewa aikin hajji yana da lokuta waɗanda aka yi masu naci wanda bai halitta ba a yi harama da aikin hajji gabanin waɗannan watanni guda uku waɗanda Allah ta'ala ya kira da alhajju ashurun ma'lumat kuma gashi Allah ta'ala ya ce wa man yata'adda hududallahi duk wanda ya tsallake iyakokin Allah faqad zalama nafsa lalle wannan mutumin ya cuci kanshi wala tattakhidhu ayati llahi huzwa Allah ta'ala ce kada ku mai da ayoyin Allah abun wasa abun wargi ayoyin Allah dokokin Allah ku bar wasa da su duk wanda ya wannan Allah ta'ala ya ce ya cuci kanshi wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna nemomin da Allah ya muku masu tarin yawa wadanda ba su da iyaka wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikma kuma ku tuna abinda Allah ta'ala ya saukan muku da shi na littafin alkur'ani mai girma da kuma sunna da take bayanin wannan littafin mai girma ya'idukum bi Allah ta'ala yana muku wazi da wannan magana da yake muku wattaqullah ji tsoron Allah wa alamu ku sani anna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah subhanahu wata'ala masani ne game da dukkan komi gaba daya dan haka duk wanda ya harama da aikin haji gabanin waɗannan lokuta da Allah ya faɗa to aikin haji shi bai inganta ba ko ba ma yadda za a yi da yi aikin hajji ba tare da wato waɗannan lokuta ba saboda in dai ba waɗannan lokuta ba za ka je ka samu wuraren aikin hajjin da ake mina da arafa da muzdalifa ka same su buɗe ba ka samu mutane a wurin ba dole sai lokaci ake buɗa su a gyara su saboda waɗanda za su zuwa wurin to in ma ka yi din in ma ka samu dama kai ba cikin waɗannan lokuta da Allah ya ce ai ba to aikin hajji bai yi ba waɗannan watanni waɗanda Allah ta'ala ya ce sanannu ne na aikin haji su ne watan shawwal wannan watan da ya mutu ko kuma ƙarshen shi da muke a yanzu sa'annan kuma da watan zulqaida da watan zulhijja su ne watanni guda uku ga sunan a jere to su ake ce ba watannin aikin haji saboda haka tun cikin su ake shiri ake damara ake yin niyya ake harama domin a je a sauke faralin da Allah subhanahu wataala ya ɗora ma bayi su je su sauke wannan faralin da Allah ta'ala ya dora musu wannan shine ake ce ma miƙati na lokaci na biyu shine miƙati na wuri miƙati na wuri sune wurare waɗanda Allah ta'ala ya iyakance su ga dukkan mutumin da yake son ya aikin hajji ko umara cewa bai halitta ya tsallake su ba ba tare da ya ɗauki haraman aikin hajji ko umara a wurin ba waɗannan lokuta din dole ne duk wanda yake son yin aikin haji to in ya zo wucewa wurin su dole ya dauki haraman aikin haji ko umra a wannan wurin kuma ba bambanci tsakanin mutunan da wurin garin su ne wurin ƙauyen su ne ko ku a bako ne yazo za ya wucewa amma aikin haji za ya ko umra banda wanda bai yi niyya aikin haji ko umra ba wanda yake shiga garin makka ba tare da niyya aikin haji ko umra ba saboda wani aiki da yake banda shi to waɗannan wurare wurare ne guda hudu na farko shine Dhul Hulaifa wannan mikati ne na mutanen Madina wanda yanzu aka san shi da wurin da sunan wato rijiyoyin Ali wani sarki ne da da aka yi shekaru masu yawa da yi rijiyoyin wurin yana shayar da mutanen da suke ɗaukar harama a wurin kuma yana shayar da mutanen Madina wani sarki ne malamai sun yi sabani suna cewa asalin shi mutumin Sudan ne dan lokacin ake ake yana kuɗi ne sarki ne kuma mutum ne daga cikin mutanen Darfur inda ake yakin nan ana ce mai Ali Dinar sunai kenan to wurin yanzu an san shi da sunan rijiyoyin Ali ma'ana wannan Ali wannan sarkin daga cikin sarakunan ƙasar Sudan wanda ya zanki ciyar da alhazai kuma ya zanki shayar da su kuma ya rijiyoyi ga mutanen Madina da domin su sha ruwa wurin yanzu sunan shi kenan Zal Ulaifa kenan miƙati ne na mutanen Madina wuri na biyu shine Al-Juhfa aljuba shi kuma na mutanen sham ne da mutanen masar da mutanen maghrib ma'ana libya da morocco da algeria da tunisia mutanen da suka wannan bangaren da su da mutanen misra da wannan shine miƙatunsu kuma yana kusa ga wani wuri da ake ce marabih ita rabih yanzu ita ce aka mai da miƙati ta mutanen wannan wurin mutanen sham da kuma mutanen masar da mutanen maghrib ma'ana tun daga algeria morocco tunisia har zuwa libya waɗannan miƙatun su ne idan sun zo ba su kai aikin hajji ko umara wuri na uku shine qarnil manazil shi kuma na mutanen najd ne gabacin makka shine kuma yanzu sunan shi a wurin ana ce mai wadi saili wuri na hudu shine yalamlam yalamlam kuma na mutanen yaman ne waɗannan wurare guda hudu dukkan su malamai sun yi tibaki akan cewa su ne miƙatoci waɗanda wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya iyakance su ga ainihi masu aiki haji ko umra saboda hadisi abdullahi dan abbas da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iyakance ma mutanen madina wurin da ake ce mazal ulaifa mutanen sham ya iyakance musu juhfa mutanen najd ya iyakance musu qarnul manazil mutanen yaman ko manzon Allah ya iyakance musu wurin da ake ce mai yalamlam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace su waɗannan wurare guda hudu nasu ne na mutanen wurin ne da kuma duk wani mutum da ya zo wucewa a kansu inda yana nufin yin aikin haji ko kuma umara mazala ya ce to kuma wanda yake bayansu mana wanda sai ya tsallake su ya tsallake su a je wurin shi wanda shi ya baro su ba sai ya wuce sannan ya shigo ba bayansu yake mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yana ɗaukar niyya ne daga gidan shi mazala ya ce haka ma mutanen makka saboda waɗannan miƙatocin guda hudu ko guda biyar guda hudu an yi tifaki to waɗannan miƙatocin gaba da duk sun kewaye garin makka mana ba yadda za a shigo makka sai ta wuce su to dan makka kaga sai in koma za wurin sai doko wannan kuma akwai wahala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƴan makka su ma cikin gidajensu za su ɗauka harama aiki haji ko umra miƙatinsu shine gidansu kawai da duk wanda yake makwabtaka da makka ba sai ya koma can mikati ba a'a daga gidan shi zai daukar niyya kamar yadda su ma makka daga cikin gidan za su daukar niyya wuri na biyar shine zatu irq shi kuma zatu irq na mutanen iraq ne da kuma mutanen gabas wannan wurin an yi sabani a kan shi amma zance mafi inganci annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya iyakance musu wannan wurin saboda hadisi na Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas ya iyakance ma mutanen Iraq wurin da ake ce mazati irq saboda shi mikati ne na biyar shi ma ya inganta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iyakance waɗannan su ne wuraren da mai harama yake haji ko mai umara ya halitta bai zo ya wuce su ba tare da ya ɗauki harama a wurin ba waɗannan wurare gaba ɗayan su da an gina masallatai a wurin in ka zo za ka iske masallatai da magewayu ga sunan masu tarin yawa saboda yawan alhazan da suke zuwa su wuce to waɗannan wurare idan mutum yana da wata hanya da yake bi ya zo aiki haji ko umara ita wannan hanyar ba ta da alaka da ɗaya daga cikin waɗannan wuraren ma'ana bai wuce waɗannan wuraren a cikin tafiyar shi to idan mutum ya zo dabra da waɗannan ɗaya daga cikin waɗannan wurare guda hudu ko guda biyar to mutum zai ɗauki haraman aikin hajjin shi ko umara daga nan kai ya zai tsallake in ya yi dabra da su kawai sai ya niyya wanda yake cikin jirgin sama ma idan ya zo dabra da su yana saman su yana saman jirgi su suna kasa to mutum zai yi harama daga nan amma ya zamanto cikin shiri mutum ya sanya kayan shi na harama izarin shi da rida'in shi lokacin da za a shiga jirgi in ya san zai wucewa ko jirgin sama ko jirgin ruwa sai mutum ya sa da zarar ya dabrance su in kana cikin jirgin sama idan aka zo ana gaya ma mutane in kana jin larabci ko kana jin turancin ingila ko kuma kana jin turancin faransa ana gaya ma mutane cewa an yi an zo mikati kenan wanda yake da daman ya dauka musamman in ba madina za a kai ka ba jidda za a sauke ka kuma daga nan makka za ku tahiya tsarin ku sai kun kare aikin hajji a kai ku ziyara madina to kaga kenan ba damar ka tai ina ba damar ka tai madina ka dauko harama kenan nan cikin ruwa in cikin ruwa kake sama kuma in saman jirgin sama kake da zara an darbace wannan wurin sai ka dauki niyya ta harama nan take za ka daukar niyya kana sanye da kayan ka dama ana zuwa wurin sai kai talbiya aikin hajji za ka yi ko umara ko gaba ɗaya ne za ka yi duk sai ka yi niyya ka faɗa cikin bakinka ba wai bari za ka yi sai jirgi ya je bakin ruwa ba ba wai bari za ka yi sai jirgi ya sauka in jirgin sama ba ne to waɗannan su ne ainihi lokuta wato waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya iyakance mana wanda za mu aikin hajji a ciki da kuma wurare waɗanda za mu ɗaukar haraman aikin hajji ko umara a ciki in mutum ya ƙetare bai yi ba in ya sani to dole sai mutum ya yi yanka saboda ya bar wajibi daga cikin wajibobin aikin hajji shi in ko mutum bai sani ba kuma babu wanda ya gaya mashi to shi kenan Allah subhanahu wataala ya yaba abin da mutum ya ba da sani ba Allah ta'ala bai kama mutum da abin da ya aikata alhali bai san hukuncin shi ba kuma babu wanda mai bayani bai san haka ake yi ba to Allah subhanahu wataala ba zai ainihi kama mutum da laifi ba Allah ya ce wa ma kunna mu'addibina hatta nab'atha rasula ba mu zamanto masu azabtar da wani mutum ba har sai mun aika mai manzo ma'ana Allah ta'ala bai kama ka da laifi har sai ya tsaida maka hujja sai hujja ta tabbata cewa lalle ka san abu ba ya da kyau ka aikata to Allah ta'ala sai ya kama ka da laifi ya baka zulmi in ka tuba ya yabe maka in baka tuba ba kuma Allah ta'ala yana jiran ka yana kallon ka da wannan laifin har zuwa ranar alkiyama Allah subhanahu wataala ya yafi mana Allah ya gafarta mana Allah ya samu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci gaba mu bi tsoron Allah cikin dukkan al'amuran mu gaba daya mu bi Allah subhanahu wataala mu bi dokokin Allah mu bar wasa da su mu bar daukar sa abin warki Allah ta'ala bai halicce mu dan wasa ba bai halicce mu dan wannan duniya ba wanda yace wato la'ibun walahun warki ne da wasa kawai a'a Allah ya halicce mu dan mai ibada kuma jama'a mu sani cewa matsalolin da muke ciki na tashin hankali na talauci na rishin aiki na rishin kuɗi na rishin lafiya na abubuwa na tabarbarewar tarbiyya wallahi sakamakon watsi da dokokin Allah ne da muka yi kuma addu'a mu kakkare ba ta isa mai ta addu'a shi kare ba zai ishe mu ba dole sai mun yi ni dole sai mun gama da gyaran aikin Allah ya ce zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samiun alim ku sani cewa Allah ba zai taba canza wa mutane wata ni'ima da ya musu ba har sai sun canza abin da yake tare da su kuma Allah ta'ala yana jin abin da suke yi Allah ya san abin da suke yi saboda haka mu ji tsoron Allah a cikin karankan mu a cikin yayan mu maza a cikin yayan mu mata a cikin matan mu mu ji tsoron Allah a cikin gidajen mu mu ji tsoron Allah a bakunan titocin mu mu ji tsoron Allah a wurin kasuwancin mu mu ji tsoron Allah hatta masallaci mu ji tsoron Allah domin yanzu sabon Allah har cikin masallaci yake akwai abubuwa da yawa waɗanda ba su da kyawu amma sai ka same su masallaci ana aikatawa mu ji tsoron Allah idan mu je makabarta makabarta ba wurin wargi bane ba wurin wasa bane ba wurin dariya bane ba wurin izgili da ganganci bane wurin nadama ne wurin alhini ne wuri ne da ana tuna maka cewa kai ba wata rana za a kawo ka nan wurin to idan aka kawo ka ya za ka yi dan haka ko ina muke mu ji tsoron Allah manzo Allah yayi gaskiya ya ce ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake ko ina kake ka ji tsoron Allah ko ko masallaci wurin jin tsoron Allah uwa uba ba saboda nan ne kake cikin wurin ibada kana bautan Allah subhanahu wataala in baka ji tsoron Allah a cikin masallaci bai na baka ji tsoron Allah idan baka ji tsoron Allah a makabarta ba ina ne zaka ji tsoron Allah an zo yi masalla an zo yi magawa sallah mutane suna dariya kamar ba mutuwa akai ba mutane suna wasa ana zole juna ana ana zungure juna ana ta shirme ana sakarci saboda Allah idan ba mu yi nadama ba a wurin sallar gawa mu samu natsuwa mu yi alheri jikin mai sanyi mu mutu jikin mai mutu mu ji kamar mu ne aka yi mutuwa duk wanda kaga yayi nadama yayi sanyi galibi wani ma shi aka yi mutuwa amma za ka ga da walwala da komi wanda tunatarwa ce ake ma yadda aka dauke naka wata rana kai ma dauke ka za a yi me kai me ka shirya me ka tana dan rayuwarka rayuwar nan ba an koma wurin Allah ba irin rayuwar duniya ba ce ba rayuwar da ka zo duniya ba ce za ka fara nema ka mutu shikenan komi ya kare an tsaye da komi ba ka da komi wurin Allah wa Allah sa lilin sani illa ma sa'e Allah ya ce mutum ba ya da komi sai abin da ya aikata ta riga ta koma wurin Allah subhanahu wataala idza ma tabna adam qada amaru illa min salat idan ta adam ya mutu to babu komi komi nashi ya tsaya ya yanke an dakatar da komi sai da abubuwa guda uku to cikin guda uku wani ka aikata wanda kake da tabbas cewa kayi su daidai haka dole mu ji tsoron Allah jama'a dole mu zaki tuba kuma muna gyara halayenmu muna rabuwa da sabon Allah muna barin abubuwan da Allah ta'ala yana bushi da wanda yake aikata su Allah ba ya san mai aikata su Allah ta'ala ka samu dace Allah subhanahu wataala ka biya mana dukkanin bukatun mu gaba daya kuma ka taimake mu mu gyara halayenmu mu gyara ɗabi'un mu mu gyara dukkanin ayyukan mu zamanto ayyukan mu ayyuka ne waɗanda kake so ya Allah Allah ka samu dace da haka ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mu da yunwa ka raba mu da talauci ya Allah ka ba mu arziki da wadata ka ba mu aiki mai albarka ka ba mu kasuwa mai albarka matasan mu Allah ta'ala ka hidda hannayensu daga abubuwa waɗanda suke na shari ya Allah Allah ka sa su cire hannayensu ya Allah daga duk wani abu wanda bai da kyau Allah ta rasa da tarbiyya ta kware ya Allah Allah zaman banza ya masa yawa ka ba su aiki ya Allah Allah zaman banza ya mu matasan mu yawa Allah ka ba su kasuwanci mai albarka ya Allah Allah ka ba su ilimin da zai kawo mu addinin mu da kasan mu da al'umma mu ci gaba ya Allah Allah ka hada kan mu ya Allah ka raba mu da rabo ka ya Allah Allah ka sa mu so junan mu ya Allah mu tausaya mu junan mu burin mu junan mu ya Allah mu zaman to tsinciya madaurin ki da ya Allah mu zaman to mu'minai yan uwan juna ya Allah Allah ka sa mu dace ya Allah Allah ka samu dace da alkhairin duniya da lahira ya Allah marasa lafiya ma Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah kara masu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ta dafa da su gida aljanna Allah ka samu kare Allah ka samu kare da wannan duniya lafiya Allah ka dauka musulunci da musulmi Allah kaskantar da kafirci da kafirai Allah makiyan addini Allah ka rusa su ya Allah Allah ka watsa su ya Allah Allah ka watsa aniyar su ya Allah Allah ka watsa manufar su ya Allah Allah ka ba musulunci da musulmi daukaka ya Allah Allah ka ba musulunci daukaka da daukaka ya Allah Allah ka kara mu musulunci daukaka ya Allah kafirai kuma Allah ka watsa su ka baje su ya Allah masu shirya cikin su Allah ka shirya su ya Allah wadanda suke kokarin su gurbata mana zaman lafiyar mu da kwanciyar hankalin mu Allah ka shirya da su Allah ka nuna masa haka ba daidai bane Allah ka sa su gano cewa suna cutar su ne ma kafin su cuta da umma ya Allah idan kuma ba su shirwa to Allah ka maida masa aliyar su ya Allah Allah ka maida masa aliyar su ya Allah Allah ka sa ku kuwa aliyar su ka cinye su ya Allah Allah ka jiro kuma ka kwasa ya Allah ka kawo mana karshen duk wata wahala da duk ya Allah da sallah